إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da wannan safiya ta ranar lahadi wadda ita ce safiyar biyu ga watan jumadal akhira shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam daga wannan masallaci na Muawiya ibn Abi Sufyan dake cibiyar Markazul Wa'il Islami a nan Zaria don ci gaba da wato daura da muka fara a jiya wadda muka yi darussa jiya a masallacin Dara Salafiya yau kuma za mu yi a wannan masallaci mai albarka insha Allah a kamar da aka sani wannan littafi na ar-raddu ala man takallama fi ghairi fannihi wa ta'ana fi al-imam al-bukhari wa sahihihi wa lafar malam Muhammad Kabir Umar Maru jazahullahu khairan amin za mu tashi a wannan darasi na bakwai kenan insha Allah a cikin wannan jeren giya daga shafi na 93 ko ida irin nuskata akwai nuska mai akasin haka shafi na tamanin da tara an ga wajen? na'am daga malam zai karanta mana daga ina ce wa qala al-allamatu muhammad jamaluddin al-qasim bismillahir rahmanir rahim اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمعلف والحاضرين يقول المعلف حفظه الله تبارك وتعالى وقال العلامة محمد بن جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى أول من دون الصحيح قال النووي في التقريب أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري واحترز بالمجرد عن الموطئ للإمام مالك فإنه وإن كان أول مصنف في الصحيح لكن لم يجرد فيه الصحيح بل أدخل المرسل والمنقطع والبلاغات وذلك حجة عنده وأما البخاري فإنه وإن أدخل التعاليق ونحوها لكنه أوردها استئناسا واستشهادا وذكرها فيه لا يخرجه عن كونه جلد الصحيح كذا فرق ابن حجر نعم شوى أول مصنف في الصحيح المجرد سيه البخاري وننا iya cewa to ai ga muwatta ita ma hadisai ne sahihai kuma ta riga yi sahih al-bukhari yace to amma an ce as-sahih al-mujarrad saboda muwaɗa ba sahihul mujarrad bane as-sahih din ne kuma tare da wasu abubuwa daban irin marasil da munqata'at da ballagat saboda shi imamu malik rahimahullah yana hujja da su shi ko bukhari duk da yake ya kawo ta'liqat wato waɗanda ya ciccire isnadojin su ko ya datse shi amma bai kawo su a matsayin hujja ba ya kawo su ne lil isti'nas dan ƙara makaratun armashi ko kuma dan ya kafa shaida da su ba su ne usul ɗinsa ba وقال أيضا وقال أيضا وبه يعلم أن الإمام البخاري يعلم. وبه يعلم أن الإمام البخاري أشد المحدثين مذهبا في قبول الحديث فلا غرو أن لقب بأمير المؤمنين في الحديث وكان كتابه أصح كتب الحديث وأرقاها وقال أيضا إن صحيح البخاري مفخر مفخر مفخر علماء المذاهب على الإطلاق لا سيما إذا أخرج فيه ما و... لا سيما إذا أخرج فيه ما وافق مذهبهم ولم ولم
ولم يبق نعم جزاك الله خيرا ولم يبق فاضل من علماء المذاهب إلا وعني به ما بين شاره له وقارع وساع لتلقيه وحريص على سمائه ومبتخر بالإجازة به وقرب السند إلى جامعه حتى إذا حتى إن أرباب الأثبات والمسلسلات نوعوا الاتصال بجامعه بأسانيد غريبة ما بين شامي وحجازي ومصري وعراقي وهندي ومغربي ورووه مسلسلا بالشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة ورأوا ذلك من التحدث بالنعمة ولا يحصى من خدمه بالشره من أفاضل الحنفية كما يراه من راجع كشف الظنون وهذه مزية لم ينلها غيره من كل ما ألف وصنف حتى ولا الأئمة المتبوعين عليهم الرحمة والرضوان إذا لم تخدم إذ لم تخدم مؤلفاتهم كما خدم صحيحه من علماء المذاهب كافة wannan ci gaba ne da wato yabo da yayi ma Sayyid Bukhari shi Jamaluddin Al-Qasimi Jamaluddin Al-Qasimi malami ne da yake intima'i zuwa ga mazhabin Hanafiya mun sanin cewa Hanafiya suna alfahari da Imam Bukhari kasancewar da ne gare su a kasashen da har yau dinnan da muke magana Hanafiyanci ake wato can gabashin Turai kenan kasashen rusasshiyar tarayyar Rasha نعم domin kasar su Imam Bukhari a yanzu tana fadawa ne cikin Uzbekistan نعم
to shine yake bada labari cewa dukkanin malaman mazhabobi gaba daya sun bada muhimmanci da karantar da sahih bukhari da nemo isnadoji da yi masa sharhi da yin alfahari da samun isnadi takaitacce zuwa ga malam yace har ma mutanen da aka san su da yin kokari wajen a yin musalsal musalsal anan ba ba na fim ba ba series na fim ba نعم musalsal na hadisi daban ne shine ya zama hadisi musalsalin kulma ala wasfil ata mithlu amma wallahi anba'ani fata kaza ka kad haddathanihi qa'ima aw ba'da ma haddathani tabassama to wannan yake magana an sai a samu mutum yana da wasu isnadoji na musamman da yake tukiya da su yana da isnadi zuwa ga Imam Bukhari wanda dukan shi malaman gari ɗaya ne musalsalin misali ya ce bil misriyin ko musalsalin bil ah, shamiyin yana da isnadi wanda shi kuma watakila dukkan malaman mazhabi ɗaya ne musalsalin bil bil shafi'iyin ko makamancin haka to duk sun yi wannan wannan kuma duka a cikin kokarin su na ah, nuna ni'imar da Allah ya musu yace kuma babu wani littafi hatta littafan da misali ta kanta muwadda ta Imam Malik ko littafan Imam Shafi'i ko littafin Ahmad ibn Hanbal ko littafin Abu Hanifa waɗannan su ne al'immatul matbu'un babu wani a cikin su da aka yi wa littafin shi hidimar da aka yi wa Sayyid Bukhari wa qala aidan وقال أيضا أقول قال بعض الأعلام في هذا الانتقاد من عظم منزلة البخاري ما يدريه الفلاسفة المحققين وذلك لأن معيار فضل المعلف وعظم تأليفه مداره على نسبة خطئه مع صوابه فمن كان خطئه قليلا يعد فهو برهان على دقة نظره وجودة تخيره فإذا قيس هذا العدد المنتقد ب- بعدة الأصل وهي تسعة آلاف واثنان وثمانون كانت نسبته إليه نحو عشر العشر, نحو عشر العشر ففي كل مئة حديث منها حديث منظور, حديث منظور فيه فما أوسع, فما أوسع نظر إمام يوجد في كل مئة من مروياته على سعة هذا الفن السعة المدهشة حديث واحد تكلم فيه فلله ضره وتحصل من هذا أن التدقيق في فتحصل.
نعم فتحصل من هذا أن التدقيق في الانتقاد عليه يفتح لمعرفة قدره بابا عظيما ولعلو منزلته من ونباهة صحيحه في السنة على كل مسلم مكتاب حتى صار مرويه فصل الخطاب والفي والفيصل بين ما تطمئن به النفس من الحديث وما فيه ارتياب وأصبح ما لم يخرجه في صحيحه موضع, الري موضع الريبة في تصحيحه إذ لولا علة فيه لما تركه في الأصول أو التعليقات كما أشار النووي رحمه الله تعالى في شرح مقدمة مسلم والسخاوي في شرح الألفية وقال العلامة
fadl وقال العلامة طاهر الجزائري الدمشقي رحمه الله تعالى ولدى الباحث تبين أن كتاب البخاري أرجح تبين أن كتاب البخاري أرجح في ذلك أما من جهة الثقة بالرواة فيظهر رجحانه من أوجه ثم ذكرها إلى أن قال وقد نقل عن كثير من الأئمة ترجيح كتابه على غيره بطريق الإجمال قال النسائي رحمه الله تعالى وهو شيخ أبي علي النيسابوري ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل يعني بالجودة جودة الأسانيد كما هو المتبادر إلى الفهم في عرف المحدثين وناهيك بمثل هذا الكلام من مثل النسائي المشهود نسائي.
نعم من مثل النسائي المشهود بشدة التحري والتثبت في نقد الرجال فقد ثبت تقدمه في ذلك على أهل عصره حتى قدمه قوم من الحذاق في نقد الرجال على مسلم وقدمه الدار قطني وغيره في ذلك على إمام الأئمة أبي بكر بن حزيمة صاحب الصحيح نعم.
وقال أيضا في كتاب الكنى كان أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه ولو قلت إني لم أرى تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لم أكن بالغت وعلى كل حال ففضل وعلى كل حال ففضل مسلم لا ينكر فإن البخاري وإن يكن قد قام بأمر الجامع فإن مسلما قد قام بأمر إكماله فهو يتلوه على الأثر وهما للناس شمس وقمر نعم
وقال العلامة عبد السلام عبد السلام المبارك فوري رحمه الله تعالى وصحيح البخاري له ميزة خاصة في هذا المجال أي مجال تواتر الكتاب والتوات أي مجال تواتر الكتب وصحتها فماذا ترى في تواتر كتاب قرأه تسعون ألف, تسعون ألف تلميذ على المعلف في حياته وقد ذكر أبو حفص عمر بن محمد النسكي الحنفي أن سلسلة سند النسفي النسفي جزاك الله خيرا النسفي الحنفي أن سلسلة سنده تتصل بالإمام البخاري من خمسين طريقا وقال العلامة عبد الحي الكتاني لا يخفى على الباهث أن صحيح البخاري أن صحيح البخاري عند جمهور علماء الإسلام أصح كتاب بعد القرآن وهو على الحقيقة أسمعها لنظامات الإسلام وتعاليمه وتراتيبه وأصح مصادره وأقربها إلى البعثة المحمدية نعم.
وقال الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى وقد تفرد الجامع الصحيح بهذه وقد تفرد الجامع الصحيح بهذه الميزة بعد كتاب الله وقد أخذ هذا الكتاب عن معلفه تس- نعم فقد أخذ هذا الكتاب عن معلفه تسعون ألفا من الرواة والحفاظ وتسلسل نقله ورواياته حتى انتهى هذا الكتاب إلى مؤلفه وبلغ حد التواتر في شهرته وصحة نقله ونسبته إلى المؤلف لا ينكر ذلك ولا يشكك فيه إلا من تشكك في لا المتواتر ينكر ذلك نعم لا ينكر ذلك ولا يشكك فيه إلا من تشكك في المتواترات والحقائق العلمية التي تثبت بالضرورة ولا يزال هذا الكتاب موضع الاهتمام والإناية وموضع التأمل والدراسة في الحلقات العلمية في العالم الإسلامي duk wannan yana ta ƙara kwararo mana ta- kalmomi na yabo da jinjina ne da malamai suka yi ga wannan littafi Ah, musamman waɗannan malamai da ya ambata dukkaninsu malamai ne na nan kurkusa da suka rayu ƙarnin da ya gabata su mubarak furi mutanen ah, makarantar hadisi ta ƙasar indiya su abulhail kitani su abul hassan nadawi da sauransu sai kuma ya ce wa ƙalar shehu muhammad bin salih وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى صحيح البخاري هذا الكتاب سماه مؤلفه الجامع الصحيح وخرجه من ستمائة ألف حديث وتبع رحمه الله وتعب.
تعالى- وتعب رحمه الله تعالى في تنكيهه وتهذيبه والتحري في صحته حتى كان لا يضع فيه حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين يستخير الله في وضعه ولم يضع فيه مسندا إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند المتصل الذي توفر في رجاله العدالة توفر في رجاله العدالة والضبط وأكمل تأليفه في ستة عشر آما ثم عرضه على الإمام أحمد عرضه.
ثم عرضه على الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم واستحسنوه وشهدوا له بالصحة وقد تلقاه العلماء بالقبول في كل عصر قال الحافظ الزهبي رحمه الله تعالى هو أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى وقال الشيخ محمد بن لطيفي الصبار رحمه الله تعالى خصائص كتابه الجامع الصحيح هو أول كتاب ألف في الصحيح المجرد ألف في الصحيح المجرد وكانت الكتب قبله ممزوجا فيها الصحيح وغيره ممزوجا فيها الصحيح وغيره وغيره وقد اتفق جمهور العلماء على أنه أصح الكتب بعد القرآن ابتدأ تأليفه بالحرم الشريف ولبث في تصنيفه ولبث في تصنيفه 16 سنة وأتمه ببخارى وما كان يضع فيه حديثا إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين ويستغفر الله فيه هذا بعد استكماله وسائل البحث وسائل البحث والدقة في تحري الصواب ومات البخاري قبل أن قبل أن يفرغ من تبييض كتابه تبييضا نهائيا وقال الدكتور محمد عجاد الخطيب رحمه الله تعالى ثم كان عصر الإمام البخاري الذي أجمع العلماء على صحة كتابه واعتبروه أول كتاب صنف في الصحيح المجرد ثم تبعه الإمام مسلم وغيره من العلماء من بعده من التصنيف في الصحيح المجرد وقال أيضا يعد صحيح البخاري أول يعد صحيح البخاري أول كتاب صنف في الحديث الصحيح فقط وقد جمع فيه البخاري رحمه الله تعالى حديثا بما فيه من مكرر اختارها من ستمائة ألف حديث فبذل جهدا كبيرا ووقتا طويلا خلال ست عشرة سنة حتى تم له تصنيفه على الوضع الذي بي بين أيدينا ولم يضع فيه حديثا إلا وصلى ركعتين قال رحمه الله تعالى جعلته حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى وقد سمع كتاب البخاري وقد سمع كتاب البخاري تسعون ألف رجل من أهل أصره wannan yana magana akan adadin hadisan da ke ciki ga sanin 9700 ko 800 da wani abu tare da maimai da yake yana yau maimaita hadisi imam bukhari zai kawo hadisi daya ya maimaita shi waje biyar waje goma har waje 20 da wani abu ana yin samu yanzu kamar hadisin cewa an yi wa yarsa jana'iza an tsefe gashinta an yi tukka guda uku bukhari ya maimaita shi wajen fiye da wuri 15 wurin da baka tsammani ma ya maimaita shi hadisin huzaifa na na fitina da ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi fitina ta muju kamujil bahar bukhari ya kawo shi a wadaji sama da goma zai kawo shi ya kawo shi a sallah a azumi a zakka a fitina a khalqul abadul khalqi a min sunan shi a alamun nubuwa da yana yin irin wannan saboda haka hadisi ɗayan an din da ya maimaita idan an kirga a matsayin hadisi daban da na bayan shi zai bada wannan adadin idan ba maimai kuma dubu hudu ne da ɗoriya sannan kamar yadda muka ji ya tara hadisai sama da dubu ɗari shida sannan ya tace waɗannan mafiya ingancin ya rubuta su a cikin littafin ya bar sauran sannan ya ce yana riƙen wannan a matsayin hujja tsakanin shi da Allah ya yajje maka duk abin da za ka bauta wa Allah ka bauta wa Allah ta hanyar amfani da waɗannan hadisai waɗanda suke ingantattu kuma tun yana raye ɗalibai da yawa sama da mutum dubu casa'in sun koyi karatun littafin a wurinsa tsakanin zaman shi a ƙasar naisabur da ƙasar bagadada da kuma komawar shi garinsu na bukhara a can ainihin wato khurasan Allah ya gafarta musu آمين وقال الشيخ محمد الأمراوي وقال الشيخ محمد العمراوي السجلماسي حفظه الله تعالى الفصل الثالث اهتمام أئمة المذهب المالكي بالجامع الصحيح قال إن مما لا يختلف إن مما لا يختلف فيه اثنان عن الجامع الصحيح للإمام البخاري كتاب الأئمة جمعاء جمعاء.
جمعاء ولذلك لا يحق لأي مذهب فقهي أن يدعيه لنفسه استقلالا ويزعم أن الجامع الصحيح يمثل مذهبه يمثل- يمثل مذهبه الفقهي بحسب Habahul نعم يمثل مذهبه الفقهي فحسب eh wannan kamar yana ɗan gugazana ne ga mal- ga- ga ga Hanafiya نعم hanafiya duk da suna saba mishi a cikin fiqhunsu kuma zaka ga ko a sharhohin da suka yi mai suna yawan cin karo da shi domin yana sabawa mas'aloli da su suka tafi akai amma kuma suna itizazi da shi a domin daga cikin itizazin da suke da shi har yanzu a kasar irin India da Pakistan da ire-iren su mutum yana iya siyan sayar Bukhari ma kawai ya aje kamar abun ado da har mata ma an zai musu aure yana cikin kayan gara da ake samu su wa- wato wani abu ne na gado a cikin al'ummarsu ko ba za su yi aiki da shi ba shi ne yake cewa ba daidai ba ne wata mazhaba da ji cewa littafin imamul bukhari nasu ne su kare ba nasu ba ne su kare na duk musulmi ne na'am لأن جميع المذاهب الفقهية تمتح بين الجامع الصحيح وترجع إليه في الاستدلال نعم ويعظم فرح المتفقهين من سائر المذاهب حين العثور على حديث في الجامع الصحيح يسعفهم في الاحتجاج ال- لمسألة أو جملة مسائل الدين قال القاسمي رحمه الله تعالى إن الصحيح البخاري مفخر علماء المذاهب على الإطلاق لا سيما إذا أخرج فيه ما وافق مذهبهم ولم يبق فاضل من علماء المذاهب إلا وعني به ما بين شاره له وقارئ وساع لتلقيه وحريص على سمائه ومفتخر بالإجازة به وبقرب السند إلى جامعه ولا يحصى من خدمه بالشرح من أفاضل الحنفية فما يراه من واجع كشف الظنون وهذه مزية لم ينلها غيره من كل ما ألف وصنف حتى ولا الأئمة المتبوعون عليهم الرحمة والرضوان إذ لم تخدم معلفاتهم كما خدم صحيح من علماء المذاهب كافة وقال العلامة المحدث محمد بدر الدين عالم, ع- ع- عالم في مقدمته لفيض الباري في شيخ صحيح البخاري واعلم أن البخاري مجتهد لا ريب فيه وما اشتهر أنه شافعي فلمعلق فلموافقته إياه في المسائل المشهورة وإلا فموافقته للإمام العظم أبي حنيفة ليس أقل مما وافق فيه الشافعي ليس أقل مما وافق فيه الشافعية قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى اعلموا أنار الله أفئدتكم أن كتاب الجعفي أن كتاب الجعفي هو الأصل الثاني في هذا الباب والموضع هو الأول واللباب وعليهما بناء الجميع كالقشيري والترمذي فما دونهما وقال أيضا والقول بتواتر الجامع الصحيح ونقله بالأسانيد المتصلة جيلا عن جيل وخلفا عن سلف لم يكن اتباعا لمن سلف ولا تقليدا لمن خلف وإنما كان عن دراسة وتحقيق ونظر صحيح في الأسانيد وتدقيق وقال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع جديع.
الجدي حفظه الله وفي الجملة فصحيح, فصحيح البخاري أقوى وأرجه من صحيح مسلم وذلك يعود إلى قوة شرط الاتصال عنده وزيادة تحريه في الرجال وندرة الحديث المعلل في كتابه قال النسائي رحمه الله تعالى ما في هذه الكتب كل ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال ابن تيمية مقارنا بين الصحيحين ولا يبلغ تصحيح مسلم ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب والبخاري من أعرف خلق الله في الحديث وعلله مع فكهه فيه نعم قال جمهور ما قال جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان صافها من وكان صافها مع من نازعه وضرب أمثلة لمن وضرب نعم وضرب أمثلة لمن تقد على لمن لمن تقد تقد على مسلم وكان النقد صوابا وقد انتبح للبخاري جمعه الأبواب وقد و- امتدح نعم البخاري.
جزاك الله خيرا وقد امتضح للبخاري جمعه الأبواب جمعه الأبواب وتوزيعه الأحاديث عليها ولمسلم حسن سياقته للأحاديث مجموعة الطرق والألفاظ في موضع واحد وقال الأستاذ- wato eh, har yanzu yana ci gaba da kawo mana wannan maganganu shi eh, ibn taymiya ne da yake ɗauko su ah, daga wurare daban-daban Ah, wajen nuna fifikon sayyid bukhari akan dan uwansa sayyid muslim da kuma cewa shi imamul bukhari mafiyan waɗanda suka yi kokarin cin gyaran sa to idan aka je inda tahqiq za a tarar cewa ya fi su gaskiya yayin da muslim shi kuma an samu wasu hadisai da aka ci gyaran sa waɗanda shi ma a ya wato masu cin gyaran nashi su kuma suka fi shi gaskiya sai ya kawo misalan hadisan akwai irin hadisin a hadisin alladhi yashrubu fi aniyatil fiddati innama yujarjuru fi batnihi nar jahannam wannan hadisi yana cikin sahih muslim kuma an mishi intikadi akan sa abinda aka faɗa akan masu riwayar zaka tarar cewa da gaske ne waɗannan maganganun irin masu riwaya irin su Suwaid ibn Sa'id al-Harawi da ire-irensu waɗannan duka an an yi maganganu akan hadisan kuma zaka tarar cewa wanda suke magana akai isdar qutni da makamantansu suna da gaskiya irin hadisul Isra'i idan ke hadisul Isra wanda yake riwayar da ta shahara da matsaloli wajen guda goma yana cikin Bukhari da Muslim kuma an samu cewa lalle waɗannan waɗannan iskaliya ɗin da aka lissafo sun tabbata to waɗannan misalai ne yake bugawa kamar yadda muka ta jitin jiya sai ce wa ƙalar usadu doktor umar umar ahmad umar hashim ko نعم وقال الأستاذ الدكتور أحمد عمر حاشم فإن هناك اعتبارا آخر يتميز به صحيح البخاري وبقدمه إلى درجة الأولية في جمع الحديث الصحيح وهو أن كتاب البخاري قد اختص بتدوين الحديث الصحيح المرفوع وأنه قد ميز أقوال الصحابة والتابعين وجعلها فقط في در- في تراجم الأبواب أما الموطأ فترى فيها الحديث ممزوجا بأقوال الصحابة والتابعين وجميع ذلك مسوقا سياقا واحدا أما عن مطلق الجمع للحديث الصحيح دون اعتبار لتمييزه من غيره فإننا لا نغمط الموطأ في ذلك فهو وبحق أول, وبحق أول كتاب ضم بين damma نعم ضم بين دفتيه الحديث الصحيح wancan wa biqad- wa biqadami wa yuqaddimuhu ne أوه.
eh, fa inna hunaka itibaran akhara yatamayyazu bihi sahih al-bukhari wa yuqaddimuhu نعم جزاك الله خيرا وقال الشيخ مفتي الديار المصرية أستاذ الدكتور نذير محمد عباد نعم وقال الشيخ مفتي ديار المصرية أستاذ الدكتور نبي محمد عباد في تقديمه على كتاب البخاري مفترى عليه للشيخ محمد نجيب المعيطي فلا يخفى على ذي عقل المكانة التي حازها صحيح البخاري في نفوس المسلمين عامة وأهل العلم بشكل خاص ولا غرابة في ذلك فقد نظر إليه على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله وتلقته الأمة بالقبول جيلا عن جيل واطمأنت إلى سلامة ما فيه من أقوال وصدق ما هواه من أخبار وثقة ما اشتمل عليه من آثار وعمالة ما فيه من مرويات ولم لا وقد سلق صاحبه رحمه الله تعالى منهجا فريدا لم يسبق إليه إذ العلماء لهم مناهج عدة في تدوين السنة فمنهم من يجمع مرويات كل صحابي على حدة ومنهم من يجمعها بحسب للموضوعات ومنهم من يجمع الأحاديث دون حكم عليها وهناك من يجمعها مع حكم عليها في موضعها وهناك من يجمعها حسب الأبواب الفقهية أما نعم.
الإمام wannan ah, ci gaba da bayani da ya ɗauko mana daga wani babban malami a ƙasar masar shine ah, professor nazir muhammad abbad ya yi taƙadimi ga wani littafi mai suna bukhari al-muftara alai duk a cikin dai wannan dambar wacce da wannan fikirar ta taso daga ƙasashensu ne kafin ta taho zuwa gare mu نعم da ya yi wannan tattaunawa a ciki ya ambaci abubuwa masu muhimmanci sosai a kamar yadda muka faɗa a baya za ka ga su waɗannan na zamani ba ba suna kallon abin da aka faɗa a ilmance ne a baya ba ko irin abin da su dara kotsini suka yi kamar yadda aka yi ta ambata abul hasani a ali ibn umar ad-dara babban malami Allah ya gafarta mishi آمين wanda ya rayu ne a ƙarni na hudu an haife shi 306 zara kudin ya rasu 385 shi ne wanda ya fara shaharanta da al'amarin gyare-gyare a cikin sahih bukhari a littafin shi a tatabbu wal ilzamat kuma shi aiki yayi na ilimi kuma malami ne bai gaza su imamul bukhari ba a wajen karatu yayi karatu a gun wasu ɗalibai da suke a makarantar bukhari din ba da ɗaliban ɗaliban bukhari ibnu hibbana yana cikin manyan malamansa misali haka nan abul qasim al-baghawi haka mutane irin su muhammad ibnu makhlad waɗannan kuma duka zaka iya cewa jikokin bukhari ne ko ƴaƴan shi a karatu to dai zai wannan aikin aikin ya zama cewa yana da ƙwari a ilminci ya cicciyo kwallon wasu hadisai irin waɗancan da muka faɗa hadisul isra'i irin hadisin bai'ul wa'ad annahu an bai'ul wala'i wa hibatihi hadisai dai kamar ɗari da wani abu to da ya magana akan su ya yi magana ne akan isnadoji ya yi magana akan riwayoyi ya yi magana akan wasu lafuzza ya tattara bayanai sosai littafin yana na akwai takikin malam muqbil ibnu hadi al-wadi rahimahullahu آمين yana nan a kasuwa za ka yi samun shi karanta sai aka samu daga baya kuma ire-iren waɗannan mutane suke ta zuwa da waɗannan maganganu a abin da ya jawo malamai suka dinga mai musu da martani baya ga abul hasan da qutni da ake ta ambata a ce daru qutni wa gairu daru qutni wa gairu in aka ce wa gairu din nan su ma dai wasu malamai ne sanannu a tarihi da suke da ayyuka irin waɗannan akwai abu mas'ud ad-dimashqi littafin shi al-atraf atraful kutub sita shi ma anan yayi magana akan afwan atrafus sahihai yayi magana akan wasu hadisai da yake ganin cewa suna da matsala akwai Abu Ali Al-Ghassani Abu Ali Al-Ghassani yana da littafi Taqyidul Muhmal shi kuma a cikin wannan littafin ne shi ma magana akan wasu ɗaiɗaiwan hadisai sannan mun faɗi jiya Abu Hatim Razi da Abu Zur'at Razi wanda waɗannan ƙarara su suna da jayayya da Imam Bukhari wanda ana ganin kamar kawai nahwa ce ta mu'asara tsakanin su da shi Allah ya gafarta musu in kuma littafin su ko littafin dan su shine Al-Jarh wa Ta'dil za ga maganin da aka hakaito sannan malamai daga bayan sun tame musu da martani sannan akwai kuma az-zuhli wanda az-zuhli Muhammad ibn Yahya az-zuhli kenan shi malamin Imam Bukhari ne sannan kuma suka samu sabani wanda ya shiga tsakanin su ya farraka mutuncin da suke da shi tsakankanin junan su akan mas'ala ta khalqul qur'an to waɗannan duka sun yi ne da ilimi ko da dan adanci ya shiga kaga ya saba wa abinda mutanen yanzu suke yi domin da hadisan nan ma da ake kawo yanzu a matsayin misalai mutanen yanzu su ba ma su ne matsalarsu ba su da matsala da wani hadisin annayu an bai ilwala'i wa hibatihi ko hadisin isra'i da mi'raji wanda aka samu bambance bambancen abubuwan da suka zo a cikin sauran hadisai ko hadisi makamancin haka babu ba su da damuwa a kansa وقال الإمام أما الإمام البخاري هو نعم نعم أما الإمام, أما الإمام البخاري فقد أفرد الصحيح فقط في كتاب مستقل سماه بالجامع الصحيح المسند المختصر من أمور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه تبعه على ذلك الإمام مسلم في كتابه سماه بالمسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن الأدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعني أن الصحيح وجد عندهما فقط ولكن المقصود اكتسارهما على الصحيح فقط دون سواه وهذا يعني أن مكانة صحيح البخاري ليست راجعة لذات البخاري ولكن راجعة إلى منهجه الذي تفرد به وشرطه الذي وضعه لجمع الحديث الصحيح دون غيره wannan yana da muhimmanci sosai makarati littafin sayyid bukhari ba tana kuma zuwa ga shakhs din ba tana kuma ne zuwa ga manhajin da ya ba a littafin dan ya da wasu littattafan da bai bi musu wannan manhajin ba saboda haka ba su samu irin martaba da wannan littafin ya samu ba littafai irin su khalqu af'alil ibad irin su juzul qira'ati khalfal imam irin juzu rafi da dai fi salati irin at-tarikhul kabir at-tarikhus saghir duka littafansa ne amma bai musu irin wannan wato kwakudban da mayatar ingancin ba da haka ga ba a lissafa su da wannan martabar da ake lissafa wannan littafin wa qala doktor muhammad وقال الدكتور محمد ابن في الصباغ أما الحملة المغرضة على صحيح البخاري التي يقوم بها نفر من ذوي النفس المريضة ومن الجحال في هذه الأيام وتلك حلقة في سلسلة محاجة الإسلام ومحاولة انتقاص muhajamatul islam نعم محا محاجة muhajama ne نعم محاجمة الإسلام جزاك الله خيرا ومحاولة انتقاصه وتشويهه وصرف الناس عنه وقطعه عن الحياة وليس في شك عندنا في أن مثل هذه الحملات ستبوء بالإخفاق والخزي لأصحابها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ونود أن نست... ونود أن نستشهد نعم ونود أن نستشير على صحة ما نقول بكلام لأحد كبار العلماء الحديث المعاصرين وهو العلامة الشيخ أحمد شاخر رحمه الله تعالى الذي يقول ما نصه وإن من, وإن من تقد دار قطني وغيره من الحفاظ بعد الأحاديث على معنى أن من تقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة وتتبع الأحاديث نعم أحاديث ahadith نعم أحاديث غير صحيحة وتتبع الأحاديث التي تكلم فيها أو تكلم فيها وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانتقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم وح وأحكم عن بينة الله الهادي إلى سواء السبيل na'am al- al- al- eh, malam yana kawo mana magana maganganu malamai ne guda biyu anan ya kawo farko maganar wancan Muhammad Lutfi As-Sabbab نعم wanda a cikinta akwai bayani akan cewa wannan abu da muke gani na muhajama ga littafin Imam Bukhari wani jeren giya ne na wato mu'amara don kautar da musulmai daga addinin su ne mai- mai inganci kuma wannan abin da ba za a ci nasara kan shi domin uh, ku duba ku ga hatta su zara kudane din da waɗanda aka fada su Abu Mas'udin su Abu Ali Al-Ghassani su Abu Hatim da duk suka yi wannan aikin da suka yi da ilimin waye ɗaya yana kula da abin da suka yi sai ka gama ma iya rayuwarka ta karatu baka ma san da suka faɗa ba مم.
wato littafin yana nan intact tare da waɗancan maganganun da suka yi su fa na ilimi ma suka yi مم.
amma Allah bai ba maganganun su karbuwa a gun mutane yadda ya ba littafin ba الله أكبر to ina kuma ga wanda suka zo da barna kuma ba da ilimi ba sai ga duk za su yi su gama yanzu ko a nan kasashen namu ai ba waɗannan ne ne da suka fara waɗannan ƴan kalakato masu suka fara ba akwai wanda suke gabanin su wani yayi wani ya mutu wani yana raye duk ga su nan amma dai Bukhari da yana nan yadda yake bai canza ba saboda haka abu ne wanda Allah ya riga ya sa mushi albarka shi sai sai sake kawo mana magana ta mashaki da yake cewa karka damu da jidalin masu jidali waɗanda suke cewa a cikin Bukhari akwai hadisai wanda ba su inganta ba. Duk wanda ya ce haka sai a ce to shi kenan zo ka nuna mana. Zauna ka nuna mana biya aka yi bai inganta ba. Duk wanda yake faɗa haka abin da rami kenan dai yana so a a yadda to ya zo ya nuna yadda aka yi bai inganta ba wato ya warware ingancin da Bukhari ya ya inganta da Bukhari ya yi. waye iya wannan har yanzu babu da waɗanda duk wani rigimar da suke yi. sai dai surutu da ta da zaune tsaye Allah ya kyauta آمين wa qala shaykh mahmud قال الشيخ محمود أحمد أبو مسلم فكتاب البخاري عمل بشري فيه قصور لكن في الجملة يعتبر هو أصح كتاب على وجه الأرض وبئ ليبين سنة أو وضع ليبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق باتفاق أغلب علماء الأصول إلى وقتنا هذا نعم.
فمن فقد على البخاري وحال رواتها وليست وليست انتقادات لاصل الحديث الروايه ذاتها مم.
فكل فكل ما في بخا في كل كتاب ما.
ال- نعم فكل ما في كتاب البخاري من متون هو صحيح وهذا ما استقر عليه العلماء منذ زمن طويل والحمد لله رب العالمين ma dukkan nakadin da suka yi su su ibnu uh, su su su malan darukutin da sauransu nakadi ne akan sana'ar hadisi ta kalailai cewa cewa wannan isnadin wuri kaza akwai ƙari wuri kaza wani da ya ruwaito ka- wasu maganganu waɗanda suke masu zurfi a cikin harkar hadisi ba wai cewa wannan matanin san bai da asali ko bai inganta ba alal misali yanzu hadisin isra'i ah, na shi ah, ah, ah, shirik ibn abdullahi shine muhallin tattaunawa gayatu ma fihi shine ya caccanza wasu abubuwa abinda a gani a sama ta biyu ya ce sama ta hudu abinda a gani a sama ta hudu ya ce sama ta uku amma ba wai ba wai cewa ba a yi isra'in ba ko ba a rawaito wannan riwaya game da isra'i ba don haka ba wai fi asali siha yadda za a yi tsarihin hadisin a yi wurgi da shi ba a'a akan da wani abu na matakin ingancin ko wani abu da ya lazumta wa kanshi malaman suke ganin kamar wato bai cika wannan ka'ida da ya lazumta ba wa amma su ulfahami وأما سوء الفهم الثالث أن من يطعن في أحاديث كتاب البخاري وكما ذكرنا أن ما يوجد في البخاري يوجد في أغلب دواوين السنة وهو في الحقيقة يطعن في الدين بطريق مباشر بطريق مباشر أو غير مباشر عن قصد أو دون قصد لماذا؟ لأن التشكيك في صحة الحديث هو في الحقيقة تشكيك في صحة إسناد الحديث سلسلة الرجال الذين رووا الحديث بذ- ب- ب...
بداية.
نعم بداية من الصحابي الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التابعي الذي رواه عن الصحابي ثم الذي بعده ثم البخاري أو الرواة عامة na'am idan mutum ya ce hadisi kaza ni ban yadda ba annabi bai faɗa ba abin da za a tambaye shi kenan shin a- a ganin ka cikin mutane tun daga kan bukhari da ya ce haddasana ahmad ibn salim haddasana haddasana al-humaydi ko haddasana muhammad ibn yusuf ya tafi ya tafi har zuwa kan abu huraira a cikin su waye kake tuhuma ya ƙarya ko ku duka suka haɗu suka zauna suka yi wannan ƙarya ko kun gane implication din mutum ya ce kawai ƙarya ne annabi bai faɗa ba ko ƙarya ne ba a yi ba wane ne a ciki wanda ya ma ƙarya mutanen da zamun nan su daban-daban Anas ne ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza Anas ya gaya ma wane wane ya gaya ma wane wane ya gaya ma wane har aka bi kan Imam Bukhari da aka Imam Bukhari ya ce haddasana Ubaidillahi ko haddasana Ahmad bin Sari ko haddasana Al-Humaidi ko haddasana Muslim ibn Ibrahima an fulan an Shu'ba an wane an wane an wane a cikin su waye waye kake tuhuma da ƙarya yayin da kuma dukkanin mutanen nan a tarihance fa an san su in kai baka san su ba malamai sun san su sun san ina aka haife su ina suka taso su waye malaman su sun san halayya su da nagartarsu sun samu shaidu daga wanda suka rayu da su akan waɗanne iri ne su kuma ya tabbata cewa da gaske ne an yi wani mutum mai suna Anas sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Anas din nan yana da shekara kaza ya rasu ya rayu a gari kaza ya karantar da su wane su wane da wane da wane da wane ya karantar da su su ne kuma suka suka ce malamin mu Anas ya ce mana kaza su ma suka zauna suka karantar har aka nakalta daga gare su aka sako zuwa kan atba'u tabi'ina har zuwa kan mandurahum har zuwa kan su musannifuna da to sai a ce wane ne kake tuhuma da ƙarya a cikin su faɗa mana ko ko dukan su ne da gurgurdan haka za a yi tattaunawa in ka ce wani ne makaryaci to gaya mana yadda aka yi zama makaryaci a ina ka samu cewa makaryaci ne shi in ka ce su duka ne ma haka ne in ko haka iya cewa sahabbai makaryata ne to kaga wannan ya kai ƙaryata alqur'ani kenan domin su suka ruwaito alkur'ani su abu hurairah ɗan su ibnu mas'udin su zaid ibn thabit su anas dan malik su ne da suka ruwaito wannan qur'anin yanzu ruwayar warshi da ake karantawa ruwayar abu hurairah ce warshi da ake karantawa ruwayar abu hurairah ce ruwayar da ake karantawa ta hafsu tana tikewa ga sayyidina ali tana tikewa ga jarir dan thabit to wanda duk yake karyata waɗannan yana nufin hadda qur'an da suka rubuta bai da shi kenan ko kuwa kaga lazimin magana su shine kokarin rusa alqur'ani gaba da yansa da musulunci wa hadha al-isnad wa hadha al-isnad al-mushaqqaq fihi qad ruwiya bihi asharat al-ahadith aw mi'atu fi as-sawm was-salati waz-zakati ila wa ha'ula'i ar-rijalu alladhina hum rijalu al-isnad rawu al-alaf min al-ahadith falaw طعنا في روايتهم لحديث واحد فما المانع أن نطعن في روايتهم لباقي الأحاديث وتضيع السنة ويضيع الدين فمن يشكك في حديث صحيح فإنه يطعن في إسناده الرجال الذين نقلوا الحديث أولا وأولهم الصحابي أو رسول الله حسب وجهة نظر الطاعن ومعتقده ويلزمه إن طعن في إسناده رواية ما وزعم كذبها فيلزمه أن يكذب كل رواية أو أن يكذب كل رواية نقلت بهذا الإسناد يعني تكون الخلاصة حدم السنة والدين معا ورحم الله الحافظ بن حجر كأنه يرد مباشرة على هؤلاء الجهلة وأمثالهم في طعنهم في كتاب صحيح البخاري فقد ذكر الحافظ كل ما قيل في صحيح البخاري ورد ذلك تفصيلا ثم قال هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بإلل الأسانيد المطلعون على خفايا على خفايا الطرق وليست كلها من أف وليست كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحا ومرموقا عليه مرقوما نعم ومرقوما عليه رقم مسلم وهو سورة سورة ميم نعم وهو سورة ميم أتكن أتكن هدى الثاني نعم mukaddima idan yana maganar shi ibnu hasirin yakan saka mim kaga ya saka ya kawo hadisi ya saka mim wato muslim ma ya rawaito shi na'am na'am wa huwa suratu mim wa iddatu dhalika 32 hadisan fa afradihi fa afraduhu minha 78 faqat wa laysat kulluha qadihatan bal aktharuha al-jawab anhu ظاهر والقدح فيه مندفع وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه تعصف كما شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته مبينا إثر كل حديث منها فإذا تأمل المصنف فإذا تأمل المنصف ما حرته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه وعزر, وعزر وعزر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم وليس سواء من يدفع بالصدر فلا يعمل دعوة عصبية ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابع والضوابط المرعية فلله الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والله المستعان عليه التكلان wannan magana kun ga magana al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ne rahimahullah bayan da ya gama tattaunawa Ibn Hajar Ibn Sharif Bukhari ya fara muqaddima sai muqaddima ta yi tsayi kamar da aka sani sai mai da ta littafi daban mai zaman kanta shi ne ake cewa hudar sari wasu na cewa hadiyu sari amma mafi inganci shine hudar sari an ce shekara shida yana wannan littafin shi kadai shekara shida zaman rubuta shi yana kuma karantar da ɗalibai shi duk juma'a to a cikin mukaddimar daga cikin babukan da ya kulla akwai babi na magana akan wato warware maganganun waɗancan malamai da suka yi intikadi ga bukhari tsakani da Allah ba a samu malamin da ya irin wannan aiki irin yadda ya yi ba to bayan da ya gama wannan shine yake cewa na farko dai hadisan da aka ci gyaran Bukhari ba shi kadai ya ruwaito su ba yayi musharaka da sauran malamai wajen ruwaito su Muslim ma ya ruwaito su sannan kuma ya faɗi lambar su sannan ya ce ga shi ya faɗa amsa tsayin ku kuma ya zama illar da aka faɗa laysat qadihatan ba mai fitarwa bace wannan shine fi aktsari riwayat illar da aka kawo ba mai matsala bace ko kuma ya zama alƙadahu fi ko kuma ya zama aljawab fihi muhtamalun wato matsalar da ke ciki wata matsala ce wanda za a iya kau da kai wal yasir kuma karami ne sai kuma wanda wal jawabu anhu fihi ta'assuf akwai wanda kuma sai an yi jibin goshi za a iya bada amsa sune yan kadan shine yace kamar yadda ya sharhin su gaba ke da ciki in ka tsaya ka kalla zaka ba mutane uzuri yadda suka yi riko da bukhari mutane cikin limamai da masana to kashi shine sai yake cewa wato mutane iri daban-daban ne kalli da ya ce a fala ya amanu da'awar asabiyya wato walai sasa wa'u man yadfa ubi sadri wanda yake tunkuɗa abu kawai fala ya amanu da'awar asabiyya bala yi umaru babu aminci game da abin da yake wa man yadfa ubi yadda da insaf da wanda kuma bai tunkuɗa abu da adalci na ilimi zai alal qawa'idil mardiyyati wa dawalil mar'iyya wanda da yake so ya tunkuɗa wata magana ta Imam Bukhari to kar yayi da wancan na farkon da kabilanci da san zuciya a'a yayi da wannan nabiyin ya gani in zai kai labari wa amma siyaqul ahadith wa amma siyaqul ahadith allati lam yatatabbaha ad-darqutni wa hiya ala shartihi fi tatabbu'ihi min hadha al-kitab وقد أوردتها في أماكنها من الشرح لتكمل الفائدة مع التنبيه على مواقع الأجوبة المستقيمة kaji wani abun nan wannan shine yake ce mu gyara ko ka sai ba auna ma a kara ma dara kudini ba yace ya gama at-tatabbu wal iltizamat bibiyan kalailin cewa da cin gyara da ya gama sai ibn Hajar ya ce to ga wasu hadisan da sun cika irin sharadin da ya kamata ma kai ma ka ce din suna da gyaran kuma ka ma faɗa ba don ma ka fara ga amsa su mun gane kuwa ka ce ga iya kurakuran da ka gani to a bisa ka'idar da ka saka akwai hadisan da suke da irin wannan kuskuren da kake ganin kuskure amma baka kawo su ba to gashi na an baka su bonus kuma an ga ba gyara malamai idan ilimi ya shi su malam zaka ga abu iri tare da su kama ta kaddama كما تقدم لئلا يستدركها يستدركها من لا يستدركها من لا يفهم مم.
وإنما اقتصرت على ما ذكرته عن الدار قطني عن الاستئاب فإني أردت أن يكون عنوانا لغيره لأنه الإمام المقدم في هذا الفن وكتابه في هذا النوع أوسع وأوعب وقد ذكرت في أثناء ما ذكره عن غيره قليلا على سبيل الأمثلة والله أعلم abjewa shi da yake ab- akan gaskiya yi irin abin da suka yi nufi in sun kada bukhari duk kowa ya faɗi to su kuma a cikin masu gyaran babu kamar dara kudini sai ya kada shi ce to saboda shi ne al'imamul muqaddim duk sauran ba su kai shi ba to kowa ma sai ya faɗi kenan in dai haka iya ka- aka iya kada shi Eh.
to shi kenan kowa ma ya faɗi ya an kada babban kenan إيه.
wa qala al-adibul bari نعم نعم درس okay darsun ko to alhamdulillah zamu جزاكم juya الله kasar خيرا Allahumma